إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة أحبتي في الله نحن اليوم أمام سورة عظيمة وكل القرآن عظيم سورة على الرغم من أنها قصيرة إلا أنها كافية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أيها الناس هذه الصورة تحدثت عن الإنسان وما ركب فيه من الصفات السيئة ثم ذكرت علاجا ناجحا لتلك الصفات المذمومة بدأت السورة الكريمة بالقسم والقسم في فواته السور القرآنية ظاهرة شائعة ومشهورة إلا أن الملفت للنظر هنا هو أن هذا القسم يرسم للقارئ صورة ملونة لمنظر معروف ومشهور عند العرب ذلك المنظر المهيب ذلك المشهد الذي اعتادت عليه العرب إنه إنه مشهد العغارة في الغزوات على خيل على خيل سريعة العدو تخرج في آخر الليل لتباغت العدو صباحا فإذا بها يسمع صوتها حين تضرب العرض بحوافرها ويتطاير من ذلك الشرر حتى إذا اطلع الفجر باغدت العدو بالإغارة أيها المسلمون إن الإنسان لربه لكنود الكنود عباد الله هو الكفور الذي ينسى الخير والنعمة ويتذكر دائما الشر وينكر المعروف كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وقال أيضا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعى بجانب ونعى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وقال الله تعالى أيضا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفره فخور ونذائر هذا في القرآن كثيرة ومستفيدة عباد الله وإنه على ذلك لشهيد أي إن الإنسان لمقر ومعترف بهذا الخلق المقيت بلسان حاله وقيل المعنى إن الله تعالى على ذلك لشهيد بنفسه وإنه أي إن الإنسان لحب الخير لشديد إنه ليحرص على المال والجاه بالبخل والشح ثم ذكر الله تعالى علاجا لهذه الصفات الذميمة مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن يوم القيامة من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير هذا هو العلاج لما في النفس البشرية من الشر والطمع والكنوز تذكروا تذكروا عباد الله الآخرة تخيلوا مشاهدها المرعبة وأهوالها الجسيمة وما فيها من بعث وقيام وحساب وجزاء ونعيم أو إقاب تذكروا يوم الآخرة يوم يحاسب الله العباد وهو الخبير بأهوالهم وأعمالهم وهو العالم بدقيق أحوالهم وأسرارهم وخفي ما أسروا في قلوبهم تدبروا هذه السورة وما ذكر فيها من أحداث تطرق القلوب وتباجت الأفكار ولينتبه المرء المسلم ويفيك من الغفلة قبل أن ينتهي به العمر إلى الندامة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمت من قبل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لها من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال عباد الله اتقوا الله وتنوروا بالإيمان واعملوا صالحا وجاهدوا في الله حق جهاده بأموالكم وأنفسكم ولا تكونوا من المفسدين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم سأل بركة سورة العاديات إتشي سورة تقري جيدي أشكل لساف مصحفنا al'Uthman, al-Musaf al'Uthmani, idan ka lissafa za ka samu ita ce Sura ta ɗari daidai a cikin lissafi. Tana daga cikin surori da suka sauka a Makka da wuri-wuri, hasali ma malamai suna cewa ita ce Sura ta goma sha hudu da ta sauka ga manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama. A ayoyinta ayoyi ne guda goma sha ɗaya wannan sura ta ɗauki da wani saƙo ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske wannan saƙo shine bayani akan wata ɗabi'a da ɗan adam ya shahara da ita ita ce ɗabi'ar butulci ɗan adam yana da butulci ga ni'imomin da Allah ya masa ɗan adam yana da butulci ga irin falalar da Allah ya masa ɗan adam yana da saurin manta alkhairi da yawaita tuna sharri da ambatan sharri da manta alkhairin da Allah ubangijinsa ya masa kafin ma a kai ga na ‘yan uwansa bil'adama. Saboda haka wannan Sura ta ambaci wannan siffa ta ɗan adam, sannan kuma ta ambaci menene maganin wannan siffa. Allah madaukakin sarki a cikin wannan Sura mai albarka ya fara da rantsuwa kamar yadda surori da dama a cikin Alƙur'ani sukan fara da rantsuwa. Sai dai wani abin duba a cikin rantsuwar da ke cikin farko wannan Sura shine rantsuwar ta fita daban ta zo akan bayani ne akan wani hoto mai kala wani abu da larabawa suka sani suka saba gani irin yadda suke fita da dawakai cikin dare su dinga gudu suna sukuwa akan wannan dawakai ana jin kuka da haniniyar cikin dawakan saboda horo da aka yi musu sannan suna tada ƙura idan sun taka yashi sannan kuma kofatansu na ƙyastin wuta idan sun taka duwatsu haka suke cin dogon zango cikin dare asubahi na yi su kai hari ga abokan gabansu Allah ya siffanta wannan yanayi da irin yadda doki yake da wata siffa yana iya shiga duk wani rintsi baya jin tsoron taro sabanin sauran dabbobi waɗanda sukan ji tsoro in sun ga taron mutane bayan da Allah ya wannan rantsuwa sai kuma ya bayyana wannan siffa ta dan adam ita ce siffar da Allah ya ce innal insana li rabbih lakanut lalle shi dan adam a dangane da al'amarin ubangijinsa dan adam wata halitta ce mai butulci Allah ya masa ni'ima ya halicce shi dan adam bai yi shi a matsayin dabba ba butulci mafi girma shine kafircewa Allah ya kibautawa Allah Allah ya mushi ni'ima ya yi shi musulmi sai ya butulcewa Allah ya kibin dokokin Allah ya dinga fifita dokokin wani Allah akan na Allah Allah ya yi shi musulmi ya mushi ni'ima ya sanashe shi ilimi sai ya kafircewa wannan ilimin ya butulce ya dinga aiki da son zuciyarsa Allah ya mushi musulmi ya mushi ni'ima ya bashi wadata sai ya butulcewa Allah ya ki zakka ya ki sadaka ya ƙi kyauta ya ƙi taimakon na ƙasa da shi wani ma ya ƙi ciyar da hatta iyalansa waɗanda ci da su yake matsayin wajibi a kansu Allah ya mishi ni'ima ya yi shi musulmi ya ba shi shugabanci ya ba shi lasisin tafiya aljanna cikin sauƙi amma sai ya butulce ya yi zalunci ya yi babakere ya gwada wa mutane son kai ya kwashe dukiyar ƙasa ya tauye ma'auni ya zalunci na ƙasa da shi Allah ya yi shi musulmi ya mushi falala ya haɗa shi da abokai da ‘yan uwa da dangi sai ya butulce ya ƙi da zumunci da su ya ƙi taimakonsu ya dinga musu girman kai da rainin arziki ga sunan dai suwar iri daban-daban da za ka iya lissafawa na butulcin ɗan adam Allah kaɗai sai yau su duk waɗannan su ne Allah ya dunkula ya ce lallai shi ɗan adam wata halitta ce mai butulci ga Allah Ubangijinsu sannan Allah ya ce kuma shi ɗan adam ɗin yana sanafa yana yin wannan butulcin a aikace ya sani kowa ɓata ya sani kuma kowa gyara ya sani wasu malaman kuma suka ce a'a Allah yana cewa ne shi Allah shaida ne akan haka kowace fassara ce ma dai malamai sun yi ta fassarar da ke da ƙarfi da za ta fi firgita ka shine a ce kai ma ka san baka kyauta ba domin al'ikirar aula mina shuhud kamar da malaman fikiyu suke fada mutum ya fada da kanshi ya ce na yi laifi kaza wannan shi ne limani ga baki ɗaya a cikin tawagar shaidu Allah ya ce wa inna huli hubbin khairi na shadid har ila yau ɗan adam a wajen san dukiya da san arziki to yana da tsananin son ya tara arziki yana da tsananin son a ce ya fi kowa arziki yana da mantuwa akan talaucin da ya same shi a baya in ya samu arziki zai yi kankam da shi baya son ya saki Allah ya bada labari ire-iren waɗannan aurare daban-daban da dan adam yake da son tara abin duniya yake ganin kamar ba za a mutu ba yake ganin shi kullum shi ya kamata ya zama a saman kowa shi ya kamata ya fi kowa wannan siffa ce halaye ne waɗanda suke marasa kyau tsananin san duniya tsananin san tara abin duniya kamar ba za a mutu ba da kuma butulcewa Allah da ya baka wannan abin duniya ka yin abin da Allah ya ce a yi da wannan abin duniya Allah ya ci gaba da cewa bayan da Allah ya ambaci wato waɗannan siffofi waɗanda ɗan adam ya shahara da su siffofi marasa kyau sai Allah ya ambaci menene maganin wannan siffa menene waraka daga wannan cuta mecece mafita daga wannan alkaba'i Allah ya ce ya kai dan adam shin baka sani cewa wai dan adam bai san cewa ran da aka tono kaburbura kuma aka tattaro bayanan abin da ke cikin kiraza a ranan Allah zai bai wa bayi labarin abin da suke aikatawa malamai suka ce akwai alaka tsakanin gwama waɗannan abubuwa guda biyu kabari da kuma kirji kirji shine maboyen duk wani sirri na dan adam kowane dan adam ka ganshi yana nan boye da wasu abubuwa a kirjinsa wanda ba wanda ya sani sai Allah da ya halice shi haka kowane kabari da ka gani to wani mutum ne a cike daga cikin bayin Allah ba wanda ya san iya kaburburan bayin Allah sai Allah shi kare ba wanda ya ita tantance a duk wata makabarta cewa da wani da wani da wani ne a cikin ta Allah kare san wanda suke ciki to yadda za a bude kabarin nan alkiyama Allah ya tayar da dukkaninmu daga matattu daga rufa daga ragowan kashin kwankwaso zaka kuma Allah zai bude kirazan ya fitar da duk bayanan da muka koyi da haka Allah yake cewa inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir wallahi lallai Allah ubangijin mutane a wannan rana sai ya ba su labarin duk abin da suka aikata ɗan uwa masu albarka abinda wannan aya take cewa shine yawaita tuna mutuwa da tuna kabari da tuna lahira da tashin alkiyama da abin da zai biyo baya na tsayuwa gaban Allah da zafin rana da tsoro da wahala da tashin hankali da awo a ma'auni da sakamako da tsallaka siradi da shiga aljanna ko wuta idan kana yawaita tuna waɗannan shine kadai zai maka maganin waɗancan cututtuka guda biyu butulci ga Allah da kuma tsananin san abun duniya wannan shine waraka ga wannan cuta wanda cuta ce ta gadan gado a tare da mu dan adam da aka yawa masu albarka ina wa kaina nasiha da sauran masu saurare cewa mu yawaita tuna lahira mu yawaita tuna sakamako da tashin da Allah zai ma bayi ya ba su labarin abin da suka aikata kuma dama shi masani ne shi Allah masani ne akan ababen da ke cikin zukata da sirrori komai kankanta su mu tsaya mu kalli wannan sura mu lura da abin da ke cikinta da saƙon da Allah yake gaya mana wanda yake dukan zukata wajibi ne ga mutum musulmi ya tsaya ya nabba'antu ya wa kanshi wa'azi ya lura kada ya bari rafkannuwa ta ruɗe shi har sai lokaci ya ƙure mushi Allah madaukakin sarki a cikin suratul suratul Ibrahim yake cewa wa anzirin nas ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wa mutane gargadi kai musu gargadin mene yawma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu ranar alkiyama kenan fa yaqulu alladhina zalamu sai kaga waɗanda suka yi zalunci da kafirai da fasikai da munafikai da wanda suka ki yin abin da ya kamata da wanda suka zalunci kansu da duk wani wanda ya bata lokacin sa aikin banza wannan suna cikin alladhina zalamu sai su dinga cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya allah ka jinkirta mana mana ko da ɗan ƙanƙanin lokaci ne ko da kwana guda ko da mako guda ko da wata guda ya Allah ka zinkirta mana nattabi nujib da'awataka dan mu amsa kirinka ya Allah mu tuba wa nattabi'ir rusul kuma mu bi saƙon da ka aiko annabawa da shi Allah yake ce musu awalam takunu aqsamtum min qabl ma laha min zawal ice ba da ku ne kuke yin rantsuwa cewa duniyar nan ba ta kare ba ba ku ne masu cewa daga duniya sai Kaduna ba kuma ku bane kuke cewa ai babu komai ai duniya ce kawai awalam takunu aqsamtum min qabl ma laha min zawal akwai ayi da dama irin waɗannan Allah ya ce wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuma kun zauna a gidaje da garuruwa da anguwannin waɗanda suka riga ku akan zalunci ga kawunansu wanda suka riga ku kafirci suka riga ku mugunta suka riga ku fasikanci suka riga ku saban Allah sun shuɗe kun maye gurbin su watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma kun samu labarin abin da muka yi musu adawa da samudawa da da fir'auna da karuna da hamana da duk wani azzalimi na da da na baya watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim duk kun samu labarin abin da muka yi musu yadda suka kare al'amarin su ya zan ba komai ba Allah ya ce wadarabna lakumul amsal kuma mun buga muku misali ba ɗaya ba ba biyu ba mun yi muku kwatance mun muku wa'azi alqur'ani ba ɗaya ba biyu ku iji sai yanzu da rahira ta zo da mutuwa ta zo za ku ce a jinkirta muku babu jinkirtawa ta haka wajibi ne ga kowa ya nabba'antu ya gyara aikinsa tun kafin lokaci ya kure masa ka yi ƙoƙari ya kai musulmi ka haskaka da hasken imani ka gyara aikinka da aiki na ƙwarai ka yi ƙoƙari iyayenka wajen daga addinin Allah sannan karka zama daga cikin masu barna a bayan ƙasa babu shakka za ku tuna wannan magana da nake faɗa muku amma ni dai ina miƙa al'amari na zuwa ga Allah lalle Allah yana da masaniya akan dukkanin bayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فرج عن المكروبين وأيكذ وأنكذ المقطوفين ونور قلوب المؤمنين وأطعم الجائعين والبائثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر فكده في نفسه اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى وإلى الخير والصلاح لأمتك لا إله إلا الله